بسم الله الرحمن الرحيم أفلن يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منه قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واك ذلك بأنهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطانا مبين إلى فرعون وهامان وقارون وقالوا ساحر كذاب فلما جاءوا بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستهيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يسبكم مر الذي يعيدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض ومن ينصرنا من بعث الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أري وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أكاف عليكم مثل يوم العذاب مثل ذلب قوم نوح وآل وثمود الذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات وما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا حالك قلت لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب بسم الله الرحمن الرحيم يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضل الله وما له من هاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد الخاتم ومن فوقنا سر العرش العظيم وهذه إلى صراطك المستقيم وآله حق قدره والمقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كذاب آل نوح كذاب آل كذاب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم والله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم القيامة وأن المؤمنين آل فرعون مؤمنين nan cikin jama'an Fir'auna wanda muka ce kafintan nan ne da mahaifiyar annabi Musa ta je ta same shi ya mata akwati shi ne zo yi imani da annabi Musa to shi ne yake ma mutanen Fir'auna wa'azi yake cewa ina ji muku tsoro abin da ya sami mutane annabi Nuhu da Adawa da Samudawa da ba su yi imani ba irin abin da zai same su to ina ji muku tsoro kada wannan abin yanzu ya same ku har yau sai ci gaba da ya musu wa'azi wa ya qaumi ne ya khafu alaikum yawmal tanadi ya ku mutane na ya ku jama'a na ina ji muku tsoro ranar da za a yi kira yawmal tanadi ranar da za a yi kira ranar nan za a kira kowa da kowa wana dai asabul jannati asabun nari an kana wajadna ma wa darabana haqqa wa an wajadtum ma wa darabakum kafaru na'am a ranar kira kenan nadi ranar da yan aljanna za su kira yan wuta su suna cikin aljanna domin idan aka zo ranar ɗaya ubangiji za riga da an taruri guda kowa da kowa ya taru ubangiji zai ce wa mutazu yawma ayyuhal mujrimina lam hadilaikum ya bani adama la tabru shaytan kafirai ku koma gehe sai kafirai su koma gehe ta baki daya za su koma gehe dan har yau ubangiji ce wa nashru mafagin ila rahmani wabda wa nasukul mujrimina ila jahannama wurda za mu kwashe manya manya masu tsoron Allah mu fara tura su aljanna mu kwashe goma goman kafirai mu fara su mu tura su a wuta wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim wa'annan da suka kafirce suka karyata ayoyina to sun zama yan wuta za mu fara tura manya-manyan kafirai wallazina kazabu bi kitabi wa bima arsalna bi rasulina fa sawfa ya'lamun wanda suka karyata littattafan da na sauke suka karyata annabawa na to ana zuwa ba magana hisabi su kan wani sukul mujrimina ne ila jahannama wanda za a koro su ne kawai akai cikin wuta ba tare da tsaya bincike ba sanan na a kora wasu tsoron Allah akai aljanna ba tare da an fara an tsaya bincike ba shine yawmat tanan tare da za a yi kira wana dai ashabun nere ashabul jannati ana fidu alaina min almai ranan da yan wuta saboda tsananin azaba za su kira yan aljanna yan aljanna ku taimake mu mana ku ba mu ruwa ku taimake mu ku ba mu ruwa mu sha mana saboda wahala ta kai wahala to yana musu gargadi ku ji tsoron wannan rana yawmal haqatu mal haqa wannan rana kenan Allah yana kiranta kuma yawmat tagabun har yau da ita ce yawmal qiyamati ranar kiyama rana guda wanda ba a yi shi ba kuma ba za a sake irin shi ba har abada to yana gaya musu duk abin da kuke yi ku ji tsoron Allah saboda wannan ranar na ƙarshe irin abubuwan da za su faru idan an kira an kira yan wuta an tura su wuta an kira yan aljanna an an raka su aljanna kowa ya koma inda yake na wuta na wuta na aljanna na aljanna to ita rayuwar gaba ɗaya na cikin aljanna suna suna rayuwar aljanna na cikin wuta suna nan suna irin rayuwarsu na cikin wuta to ko waɗanda ke cikin wuta su ba su da buri sai mutuwa saboda ganin suke da sun mutu ai da sun huta da sun huta da wannan bala'i to shi mutuwar karan kansa sai ubangiji ya mai da mutuwar siffar rago sai a kawo mutuwar tsakanin wuta da aljanna ga mutuwa an kawo ba ita kuke so ba ku yan aljanna ita kuke tsoro ku ko yan wuta ita kuke nema ku mutu ku huta su ko yan aljanna saboda jin daɗi ba su bukatar mutuwa to ga mutuwa an kawo tsakanin wuta da aljanna sai a kira yan aljanna kaga dai har yayin mutanadi ne ranar kira ne sai a kira yan aljanna a ce ya ku yan aljanna kowa ya dubo nan ga mutuwa nan ya ku yan wuta kowa ya dubo nan ga mutuwa nan sai a yanke mutuwar tsakanin wuta da aljanna sai a ce shikenan ku yan aljanna khalidina fiha abadan ku tabbata ciki har abada kuma yan wuta hali na fi har abada kuma ku tabbata ciki har abada yanzu kan ba wanda zai mutu gaba ɗaya an aljanna ba wanda zai mutu su ma yan wuta babu wanda zai mutu kowa ya je mazaunin shi kenan wuta babu kyau wuta babu kyau Allah kare mu da wuta idan an shiga cikin ta takunu ma'akulu wa mashrab wa malbasu in mutum ya shiga ciki ita za ta kasance abincinsa ita ce abin sha ita ce suturar da zai sa gaba ɗaya ba Allahun min habib ba su da wani wanda zai taimake su da ruwa ya ba su ruwa wanda zai taimaka musu da ruwa babu shi wuta kenan idan ma sun kira ruwa suna kira suna kira a ba su ruwa a ba su ruwa sai a shirya musu hadari kamar ruwan sama sai a zubo musu macizai da kunamu sannan in suka matsa da ruwa sai a ba su ruwa in aka mika musu ruwan da sun rika a hannu fuskan sai ya tuwali ya fada cikin ruwan saboda zahin ruwan ruwan bai sha ruwa kuma idan suka matsa da yunwa suke ji yunwa suke ji sai a ba su ya itacen zakum wani itace ne a cikin wuta dan itacen da an ba su da su sashi a baki sai zai tsaya a makoshi shi bai wucewa kuma shi bai dawa azaban shi kuma ya fi na wutan saboda ka wuta babu ki Allah kare mu da wuta
يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يدل الله فما له من هاد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يدل الله فما له من هاد يوم تولون ranan da za ku ba da baya tuwal'una kun juya mudbirina kun ba da baya zuwa wuta magana ya kare an gama bincike an gama hisabi na yi muku gargaɗi na ce ku yi imani da annabi Musa ba ku yi imani ba. To ranar da nake ji muku tsoron nan, yau mutuwar luna har mutuwar nan, ran da za ku juya kun ba da baya, ma na min Allah min asir. Babu wani wanda zai taimake ku a wurin Allah a ranar nan. Lokaci ya riga ya kure da zaran ba a samu shirya ba, ha aka ji alkiyama to lokaci ya kure ba yadda za a yi shirya ba ta zuwa. A'a daga nan duniya ke shirya. لدي إن هدى هداك إن هدى هداك وآياتك نور تكتب يا من تشاء إذا الله شريع دباوة علم يا دورا شاكان هنيا يا تفيا إيماني تشيني سامسيرا da zaran an mutu da kafirci to babu tsira don ba a tuba can kuma Allah bai yahewa a can anan ne Allah yake yahewa to ranan nan za ku ga azaba ido da ido ga ta fili kuma tuwa luna mudbirina za ku juya ku ba da baya ma'alakum min Allah min asir babu wani wanda zai taimake ku ai babu mai ceto ranar nan wanda zai ceci kafirai mala'iku suke nema mala'iku su cece su suna cewa mala'iku ku taimake mu ya ku masu tsaron wuta ku taimake mu ku cece mu su ce a a walam takun ta ku rusulukum min bayyinati manzannin ku ba su zama muku da gaskiya ba ba a gaya muku hujjoji ba kalubale babu shakka faɗu wa madu awul kafirin la ilaha illallah ko kun roka aikin banza ne ba abin da Allah zai muku wa'azi yana amfani ne a nan duniya fazkir fa inna zikira tanfa'ul mu'minin Allah ya ce manzo Allah kai gargadi gargadi na amfanin masu imani wanda Allah ya dora akan hanya wa man arada Allah an yahdiya wa yashra sadran islam idan ubangiji na so shiryar da bawa yakan bude kirjin ne ya bude zuciyar duk abun da aka sama zuciyar sai ya yadda duk ya ga hujjoji sai ya yadda sai ya yi imani to idan an samu imani daga ran shine imanin da ake tsira da shi amma da zaran an riga jiya alkiyama to shikenan babu malakum min Allah min asir babu wani wanda zai zo gaba da gaba wurin Allah ya ce kashirin nan ina so in cece shi ko ko mutumin nan da bai imani ba ina so in taimake shi a baiwa wa mai yadillahu fa ma lahu min hadi kuma duk wanda Allah ya batar tu a nan duniya to baya da mai shigarwa shi Allah shi yake shigar da bawa kuma Allah shi yake batar da bawa kazala sallama ya zo ya kare rayuwarsa a hannun mahaifinsa na Ali Abi Talib a wurinsa ya tashi mazal su salama a wurinsa ya girma har annabta ya sauka masa yana wajen Abi Talib kuma yayi kokarin kiran Abu Talib zuwa ga shirya daga ƙarshe Allah yana gaya masa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ba ka iya shiryar da wanda kake so ya Rasulullahi shi Allah shine yake shiryar da wanda yake so kuma mazal su salama shi Abi Talib din nan annabi na son shi shi ma yana son annabi to kaga da shirya hannun annabi yake kamar da Allah ya gaya masa da ya fi sun a ce abin ɗalibin nan ya musulunta amma hakan Allah ya ga dama amma kuma abin ban mamaki mazal sura an tambaye shi akan abu ɗalib din ya yi ya yi abu ɗalib ya yi imani bai yi imani ba domin lokacin da zai bar duniya annabi ya zo yana ƙoƙarin laƙana masa kalmar shahada su kuma manya-manyan kafirai suna kewaye da shi suna ce kada ka yi kalmar nan ka mutu bisa addinin iyaye da kakanni to wannan abin manzar sulama bai samu shi ya yi kalmar shahada ba amma an tambaye shi an ce ma a garin talil abika mai ka ufa na shi ainihin baban naka shi abi dalil tun da gashi ya mutu ba da imani ba annabi ya ce wajadtu kharijan nari laula ana la kana fi darkiha na ganshi wajen wuta ba don ni ba da yana kasan wuta amma na ganshi a wajen wuta an fiddo shi waje saboda martaba na Allah ya fiddo shi waje Maulana Sheikh Ibrahim ya ce yana waje kafafuwansa na cikin wuta amma kwakwanyansa na tafasa kamar talgi ga kafan ne ke cikin wuta jikin na waje amma kwakwanyan kuma tafasa yake kamar talgi amma duk da haka wannan alfarma annabi ne sallama ya samu aka jeho shi waje saboda haka shi shirya na Allah ne wa man yadidullah fa ma lahu min hadi duk wanda Allah ya batar da shi to kai baka iya shiryar da shi sai ka zo ka nuna mai hujjoji ka zo ka yi mai wa'azi ka zo ka jawo ra'ayinsa kana ta gani ya kamata ba zai imani ba kasaran makka manya-manyan nan ba irin abubuwan da manzal salam bai nuna musu ba na mu'ujiza mu'ujiza fili yake nuna musu wanda yake yana kowane ɗaya ya isa duk duniya ta yi imani da shi amma ya sha nuna musu amma da yake Allah bai shirya da su ba sai in sun ga abin sai ce haza sihiru wannan ai sihiri ne kuma sihiri bai iya yin guda ɗaya daga cikin abin da mu'ujiza ke yi sihiri bai iya yi amma sunna shirya na Allah ne wanda ko Allah ya shirya sai ka ga dan da ya ga Abubakar ya ce Abubakar kai imani ya shahadu wallahi la shahadu annaka rasulullahi babu aya babu hujjan komai Abubakar ya imani saboda Allah ya riga dama ya shirya da shi ya dora shi kan hanya madaidaici na'am
ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات وما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلت لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسر مرتاب ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات وما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلت لم يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب walƙar ja'akum yusufu min qablu bil bayyinati har yau shi wannan mumini na cikin jama'ar fir'auna shi yake wa'azi ba yake kuma sani mutane yusuf annabi yusuf ya zo muku da hujjoji bayyane tun gabanin zuwa annabi musa to wannan yusuf ba wancan yusuf bane ba annabi yusuf dan yakuba bane ha wannan wani yusuf ne daban da aka yi zamanin bani isra'ila domin shi annabi yusuf wancan na annabi Yaquba tsakanin shi da annabi Musa akwai shekara ɗari hudu tsakanin su shekara ɗari hudu ne to shi annabi Yusuf ɗin shi ne ya auri Zulaiha ita wannan matan sarki ɗin nan Imratul Aziz Turawud da Fatiha da ya zo ya aure ta ita ta aifi masa ɗa namiji sai ya sa ma ɗan suna a Faransim Ibrahim kenan in ka ja can Faransim to Ibrahim ake da shi sai annabi yusuf ya sa ɗan suna a faransin to shi a faransin ɗin nan da ya girma ya yi aure da ya aiki ɗa namiji sai mai da sunan baban shi sai sa yusuf to wannan yusuf shine wanda aka aiko ma bani isra'ila amma wancan yusuf na annabi yaquba akwai shekara ɗari hudu tsakanin shi da annabi musa na'am wal qad ja'akum yusuf min qabl min bayyinati ai yusuf ya zo muku da hujjoji min qabl tun gabanin zuwa musa bilbayyanati da hujjoji ba ma zan fi shakkin ba ku gushe ba kuna kokanto min ma ji a kun bi bisa ga abin da ya zo muku da shi domin dukkan annabin da za a aika sai an ba shi mu'ujiza wanda zai jawo mutane mutane da kake gani mutane suna da taurin zuciya ne sai Allah ya ga dama zuciyar nan karfi gare ta sai Allah ya ga dama sai tausaya ta ya laddafa ta in ta ga hujja sai ta yadda idan Allah bai ga dama ba sai ya taushe zuciya waje Allah ala qulubi wa aki natin yamqa wa fi azabin waqara wa yara kullu ayatin la yu'minu biha ubangiji ya ce sai mu taushe zuciyan mu taushe kunnen mu sama idanu yana idanu ma mu sama yana bai ganin wuri to sai zaman to duk abin da ake faɗi yana bi bayan kunne ne ko da za a nuna masa abu gashi kuru kuru ba zai yadda ba in ba ka ba ai Yusuf din nan ja ku bil bayyinati min qabl menene ba ko bisa ga abin da Annabi Musa ya kawo annabi yusuf ya zo da wani irin wa'annan mu'ujizoji min qabl fa ma zuntum fi shakki mimma ja'akum bi amma kuma ba ku gushe ba kuna kokanto bisa ga abin da ya zo muku da shi wannan shi ake kira mu'ujiza a wajen wali shi ake kira karama waliyai suna da karama musamman ubangiji ya yi muna bayanin karama ya yi muna bayani kuma akan mu'ujiza karama na waliyi a ce wali ya wani abu mai ban mamaki alkur'ani ya kawo aya ɗari biyu da ke magana akan karama na waliyai hadisan manzo Allah su ga ɗari biyar da suke magana akan karaman waliyai a nan cikin karaman waliyai karatunmu na jiya annabi zakariya da aka bashi renon maryam duk lokacin da ya zo waje da haɗin da haris kan kala ya madamu a melaki haza kala huwa min inda la ilaha duk mai sha bigari hisab annabi zakariya da aka zo wajen ƙuri'an nan man ya kafuluha ni zan rene ta ni ma ni zan rene ta sai aka ce to su su tara ne masu kula da masallacin to da aka zo su taran nan sai kowa ce shi zai reni maryam sai aka ce to abin da za a yi tun na kowa na so ya reni maryam a je a yi ƙuri'a kuma shi annabi zakariya shi yana aure da ƙauna mahaifiyar ita Maryam ne. To da aka je wajen koyi a bakin rahi aka ce duk wanda ya jefa karan shi in karan ya tsaya to shi ya ci. To duk wanda ya jefa sai ya kwanta da annabi Zakariya ya jefa sai nashi ya tsaya sai aka ce Zakariya ya ci a bashi Maryam ya je rene ta. To sai aka bashi Maryam. To da ya zo dama ita mahaifiyar ta roƙi Allah ne ya bata Maryam domin ta sa Maryam wajen aikin masallaci. Ita abin da take so kenan kuma da ta aihu sai ta aihi mace rabbi ni wa zatu wal unsa wa laysa zakaru kal unsa wa inni samaituha maryama wa inni uizuha bika wa zuriyata min shaytan rajim fataqabbalaha rabbuha bi qabulin hasan wa anbata rabata hasan wa kafalaha zakariya kullama dahala alaiha zakariya wajada illa rizqa qala ya maryamu anna laki hadha qala huwa min indillah inna la rizqu man yasha'u bi ghairi hisabi to annabi zakariya da ya dauko ita maryam din tunna mace ce kuma a masallaci ake so ta yi hidima kuma masallacin nan ana so ta tare wurin ne kada ta bar masallacin ko da yaushe ita mahaifiyar ta ba masallacin kyauta Maryam ta ba da sadakar Maryam ya zama to dai tana masallaci to shikenan shi ko tun haka ne da ya zo sai ya gina bene ya gina wani wani wani bene na sama haka amma sai ya zama to ɗakin na ƙasa ne in za a je wajenta sai an sa tsani an hau sai a sauka cikin ɗaki in ya bata in ya kai mata abinci sai ya ɗauki tsani ya maido gida don kada wani namiji ya je wurin sai in ya sake dawa sai ya kawo tsani sai ya je ya kai mata abinci ba wanda ke zuwa wurinta sai annabi zakariya to kuma abin ban mamaki sai tana girma irin girman da jariri ke yi a cikin shekara shi take a kwana guda girman da jariri zai a shekara shi ne maryam take a kwana guda nan da nan sai ta girma to idan shi zakariya ya je ya kai mata abinci sai ya iske ta kamar yanzu misali yanzu nan babu abincin damuna to idan ya je kai mata abinci sai iska abincin damuna kewaye da ita gashi tana cin abubuwa na damuna kala kala kala kala sai iska kewaye da ita idan lokacin damuna ya yi idan ya je kai mata abinci sai iska abincin rani lokacin babu irin shi amma sai iska kewaye da ita ya ce maryam anne yake haza maryam daga ina ta ce huwa min indillah daga Allah ne Allah ne ke kawo min to ita annabi ne ai ta ba annabi bane eh amma ita waliya ce to amma kuma ga karama na waliyi hili kuma cikin nasu alqur'ani tunna ga ta tana da abubuwan da shi annabin Allah zakariya ma mamaki yake ina take samu karama wali ta kake na alqur'ani ya kawo aya 200 da ke magana akan karama wali sai na umar yana yana halifa yana kan mimbari ranar juma'a ya tura yaki aje ayi yaki ya nada komandan yaki sariya ya ce na naɗa ka kai ni komanda ku je wuri kaza ku yi yaƙi to da suka je wurin yaƙin sai na umar yana nan majina ranar juma'a sai suka fita filin daga ana can ana yaƙi ana can ana yaƙi har lokacin sallan juma'a yayi su suna can garin suna yaƙi sai na umar shi zai bada sallah a madina sai na umar din nan ya zo ya hau mimbari an kiran sallah ya hau mimbari ya fara hudu ba yana hudu ba sai aka je na ce ya sariya aljabal aljabal ya sariya aljabal aljabal wai nan Madina inda yake hudu ba yana ganin komandan da ya tura wurin yaki sai yana gaya ma komandan laɓe bayan dutse ku laɓe bayan dutse kaga yana nan Madina karama walitaka ba ba annabi bane amma karama walitaka sai gashi yana gaya ma komandan laɓe bayan dutse laɓe bayan dutse bayan ya sallame sallah sai sabai suka ce a amirul mu'minin shi kadai ne aka samu amirul mu'minin a duniya ba taɓa yi ba sai shi kuma ba ƙara yi ba har yanzu amirul mu'minin mun ji kana magana cikin hudu ba ka shigar da wani abu kana ce ya sari aljabal jabal ya ce ku yi haƙuri komanda da naɗa wurin yaƙi ne nake ce mishi ya labe bayan nutse ya labe bayan nutse kaga shi ya gan shi ya ga komanda amma ba wanda ya gan shi annabi sallallahu alaihi cewa almumin yanzuru bi nurillah mumini yana gani ne da hasken Allah to wannan shine ake kira karama na waliyi har yau sai na Ali zamanin sai na Umar yana halifa har yau sai na Umar ne halifa sai na Ali da daddare cikin ɗaki yana kwance sai ya yi mahalki sai ya ga manzon Allah sai suka shigo cikin masallaci tare da manzon Allah sai suka yi sallan asuba da suka gama sallan asuba sai na Ali ya ce annabi zai fita waje sai na bi shi baya yana fitowa waje sai ga wata tsohuwa rike da ƙwarya da dabino a cikin ƙwarya da zuwa sai ta ce ya rasulullahi ga hadiya annabi gocin sadaka sai ta ce masa ga hadiya aliyu ya ce sai annabi ya ɗauki guda ɗaya sai ya ciza da ya ciza sai ya juya sai ya miƙa mi ya ce aliyu gashi kai ma ka ci ya ce da na tauna sai na ji daɗin dabino sai na miƙa hannu na ce ya rasulullahi ƙara min dabino ya ce sai na farka da kwana sai na ga ashe kwance nake kan gado ya ce to zamanin sai na umar ne sai ina tunanin cewa lalle babu shakka wannan mahalki ni ko sai na ba umaru labarin mahalkin nan sai na ali ya ce da asuba an kira sallah sai na shigo masallaci ina jiran sai na umar ya zo mu yi sallah in ba shi labari sai sai na umar ya shigo cikin masallaci sai muka yi sallah da muka yi sallah umaru ya juya zai fita Aliyu ya ce sai na biyo shi in karanta masa irin mahalkin da na yi jiya da daddare, ya ce sai ga wata tsohuwa da dabi ma ƙwarya. Ita kuma da zuwa sai ta mika ma Umaru, ta ce Umaru ga hadiya. Ya ce sai sai na Umar ya yi abun da Annabi ya yi shi ma, sai ya ciza dabinon sai juya sai ya bani hutu, ya ce Aliyu ga shi ka tauna ka ji. Ya ce da na tauna sai na ji daɗi kamar da na ji daɗin wancan, sai na mika hannu na ce Umaru ƙara min, sai Umaru ya ce da annabi ya ƙara ma jiya da daddare ni ma da na ƙara ma. Kuma shi ya zai gaya ma Umaru ne abin da ya faru cikin malkin. To amma sai ga sai na Umar ne yake bashi labarin abin da ya faru cikin malkin ne. To wannan shi kira karama na waliyi. Waliyi gaskiya ne kuma karama gaskiya ne ala ina auliya Allah la khawfu alaihim wa la hum yahzanun. Haka Allah ya faɗi. Duk mutumin da ya karyata waliyi to ya karyata ba annabi shi. duk mutumin da ya aka kace masa wani wali ne yake karya ne ba wali ne ya karyata ba annabi ne ya karyata kuma imani ya rushe kowaye ko dole ne ke da waliyai saboda annabi sallama yayi bayani akan waliyai Allah kuma ya muna bayani akan waliyai annabi ya ce inna Allah yab'asu ala ra'si kulli mi'ati mujaddidan manzo Allah ya ce kowace shekara 100 sai Allah ya aiko wanda zai jaddada addinin a duniya to ai su ne waliyai su ake kira bayan Allah amma baya yiwa amma baya yiwa ka ce wai kai ya za a gane wali in ka ce ya za a gane wali to da kai da kafiran da suka ce ya za a gane annabi kun zama ɗaya kenan ya za a gane wali ai su makafirai sun ce ya za a gane annabi sun ce annabawan na mutane ne saboda haka in ko annabawan na mutane ne wurin kafirai ba su da bambanci to kai ba wali bai da bambanci wurin ka amma kan kowa ga wanda ya fi shi ya sani kuma kowace wali ya sani yanzu kai sai an gaya maka shehu usman bin fodiyo wali ne a najeriya nan har sai an gaya maka wali ne kai ma ka san wali ne tuna ba annabi bane kuma ka san yayi kyakkyawan aiki ba musulunci tuna ka san har yanzu ana tarihin sa a musulunci yanzu kai sai an gaya maka shehu ibrahim na kaula wali ne sai an haska maka a totila kana gani hoton shi ake talla a ci abinci kai bugo hoton malamin kuma da kawo kasuwa ka faida ko ka bugo na babanka ka kawo kasuwa ka faida ko bugo hoton sarkin garin ku zo ka faida kasuwa to amma hoton shi ibrahim ake yawo ana sayarwa ana cin abinci da shi a liƙa shi a mota, a liƙa shi a mashin, a liƙa shi a jirgi, ba inda ba liƙa shi. To shi ake kira waliyi, radiyallahu anhu wa radu anhu. Sun yadda da Allah, Allah ma ya yadda da su. Idan Allah ya zaɓe ka, shi yake tallata ka, shi yake kare ka, shi yake gajin ka. Duk wanda Allah ya zaɓa, Allah ke kare abin shi. Kuma duk wanda Allah ya zaɓa, ko yana cikin lungu ne Allah ke bayyana da abin shi. To irin wa'annan ne ake kira waliyi kuma bin suna da amfani. amma wai sai jahilai ƴaƴan da ba ƴaƴan kowa ba sai su gaya muku wai babu wali wai waye san wali ban to wan waye san wali ban gane waye san wali ba to wali ko yake ai wali shi ne a bayyane yake ai kai ka san cewa wannan ya fi karfin ka a komai to da jin an ce wali ne abin da fi sauki kai ma ka sallama manzo Allah sallama shi yake dora su akan kujera Allah ne ya bashi dama duk wanda Allah ya zaɓa sai annabi ya raɗa shi sai ya ɗora shi akan kujera to kuma sai yayi abun da kai baka iya yi shehu usman bin fodiyo a nan sakkwato yake kowa ya san shi yana zaune suna karatu ana karatu yana zaune bai tashi ba bai motsa ba amma sai ya kama rigar shi yana macewa ruwa na zuba yana maci riga ruwa na zuba aka ce modibo ya aka yi ka jike ya ce yanzu nan wani ya faɗa kowa rai kira mu cece shi mun hiddo shi kuma ya fito shi din kuma ya fito shi din to dole sai kaga lokacin da ya tashi ya je yayi ba karamin walitaka kenan ba ai take kira karama na walitaka saboda haka wali gaskiya ne kuma duk wanda bai iman da wali ban ya ji lahira zai sha wahala don bai iman da annabi sa ba kuma aqidar banza ce kawai waɗanda ba malamai ba su su canza muku memory suna gaya muku cewa wai babu wali wai ba abin wali a'a annabi sallama ya faɗi ma duk duniya sahihul buhari ne hadisin da yafi kowane hadisi a duniya shine na ɗaya shine buhari buhari nan ba tijjani ya yi shi ba buhari nan ba ibrahim kaula ya yi shi ba buhari nan ba ɗayar bauchi ya yi shi ba buhari nan an yi shi tun gabanin zuwa shehu tijjani a duniya amma a cikin sahihul buhari annabi yana cewa man wala li waliyyi li kauni wali istafaitu wa takhasu waliyan inji Allah duk wanda ya so waliyi na saboda yana waliyi Allah yake ni ma zan zabe shi mai da shi wali kuma haka ne wa idza sadar illahu unasun sa'idi fa inna musuwa da'u idan ka zauna da mai arziki kai ma za ka yi arziki ni kullum ina faɗi a nan ma na faɗi na zauna da babban mutum kuma na hau kujeran da ba nawa ba ne na faɗi maganan ba ɗaya ba ba biyu ba za mu je umra da mai martaba sanatu hannu ɗan toro mu uku ne mu uku ne muka je lagos muna lagos aka ce jirgin mu zai tashi karfe ɗaya karfe sha biyu da rabi ko da aka duba fasfot ɗin sarki sai aka iske fasfot ɗin sarki ya expire ya tashi aiki kuma an riga mai visa tafiya bai yiwuwa ya za a yi ya za a yi sai aka ce sai an sake sabon fasfot to in an yi fasfot ɗin sabo ya za a yi da maganar visa sai aka ce a haɗa su wuri guda da tsohon da sabon in aka yi haka abun zai yi to ina za mu samu fasfot yanzu da ranar karfe ɗaya jirgi zai tashi sarki ya ce to a bincika ma immigration da ke airport ɗin a nan lagos ko da aka bincika sai aka ga shugaban su mutumin ilo ne mutumin ilo wannan aka ce sarki na kira yanzu ya bushe sarki ya ce faso nake so ya ce yanzu nan za a gama ranka dade sai muka samu komandan sojojin da ke wurin ya yi zama kanji yana komanda a yi transfer shi zuwa wurin shine oga ko da aka kira shi da yanzu ranka dade kai ne ma ban sani ba sarki ya ce ka sani ba na zauna kanji ba shekara kaza ce gaskiya ne suka kama hira da sarki sarki ya ce faso dina da ya expire ki yanzu nan za a yi sabo wallahi malam babu wuta amma inji aka tara nan take aka je aka yi sabon passport sai aka zo aka hada da tsohon passport sai aka ce to ranka ya dade yanzu nan tun na karfe ɗaya ta yi tafiyan bai yiwuwa shi ake kira penalty sai kun ƙara wani kuɗi gobe karfe ɗaya ku tashi aka ce an gama muka sarki ya ƙara kuɗi muka dawo masauki gobe karfe ɗaya sai muka zo VIP inda shugaban ƙasa ke sama sai muka zauna mu uku da ni da sarki da Hassan Musa ɗan gidan sarki Musa mamaki wai Husaini ne zaune VIP inda shugaban kasa ke zama. To kaga walim lawa izul abdi izul maliki waliyin duniya ne fa ni na bi shi sarki fa waliyi ne na duniya shi fa na bi fa to sai ga mu zaune sabu yau sai ne duk abin da kake so ka ɗebo da kanka ne sai ɗebo mu aje ga sarki zaune ga ni zaune muna ci tare da kibin shi da ci hira fere guda muke ci tare da shi Allah jika mai martaba mu yi hira mu yi hira muna nan sai aka ce ranke daɗe an gama screening kai kada ake jira sai ka shiga jirgi sanan kowa zai shiga wallahi sarki ya taso fasinjan da ke wurin su ɗari biyar ne amma sojoji sun yi layi haka da security wallahi sarki na gaba ina bin shi hasan musa na biye da mu da mun zo sai asara to ce malam ka tsara ma baka sani bane Allah ana tsara mu sarki ana tsara min ka zo ka gani ko takama na ƙara bushewa kamar wani minista Allah kuma bai su san mai wa'azi ba da suke ta sara ba. Malam manyan mutane ne fa suke layi, amma mu uku muke tafiya. Sarki ya shiga jirgi shi ne farko da fara shiga jirgin jirgin na ɗauka mutum ɗari biyar. Ni ne na biyu, Hassan Musa ne na uku muka shigo VIP muka zo muka zauna kan kujera nan da ke kwantawa. Nan da na aka zo aka kawo tawal aka ce ranka daga tawal a goge hannu. Ya goge na shi ya zauna sai aka zo aka ce a na jiga tawal na ce malam ne. Na goge na goge ni ma na zauna. To ai ka san malam ya fi kowa arha. to wai me yasa na samu wannan matsayi ko muka samu wannan matsayi mun bi waliyin duniya kuma dole mala'ikun duniya su girmama mu mala'ikun duniya ne dukkan su kuma dole su girmama mu don muna tare da waliyin duniya shi kadai ne mutum a wuri saura ba mutane bane ashe ya fi su kenan eh kuma mukamin shi sai mu muka hau domin domin mu muna tare da shi to to duniya ma waliyin duniya in ka bi shi ka tsira balle waliyin lahira shi ma an kabi na Allah ka tsira. Yanzu nan sai na je Benin, Republic of Benin, sai na je na so duk abubuwan da ba a so, na so cocaine, na so wiwi, na so taba, na so haddin digogi ma na sau. Kowa ya san cewa ina zo boda za a kama ni. Eh, ga kayan da yawa na tara kuma ina nema za a shigo Najeriya. Allah da ikonsa sai aka ce a'a ka bar wahala ai gwamnan Neja ya zo faraku tana nan faraku gobe zai koma shi ne sai na je na samu mota na mai yanzu kan zan bi waliyin duniya mota na na dauke da wiwi mota na na dauke da cocaine mota na na dauke da bindigogi amma da gwamna ya shiga kombuwa sai ni ma na shiga kombuwa gaba ana wiwi ana share ma gwamna hanya ni ma ina biye da shi akwai mala'ikan duniya da zai tare ni kwasto ne zai tare ni ko immigration ko waye don mimi don na biyo waliyin gwamnati eh yadda ake share mai hanya tare da ni ake sharewa ni kuma yana dauke da zunubi zunubi na kuma yayi yawa wanda ya kamata a kai ni wuta shine gidan yari amma ba za a tsaya bincike ni ba don ina tare da waliyin gwamnati haka za a yi ta share muna hanya ana tsara mishi ana tsara muna ana tsara mishi ana tsara muna har ya shigo nan cikin Najeriya ya je mina in ya je mina ni ma na tsira shi ma ya tsira shi ya san na ɗauko kaya mun abu bai sani ba wani ya bincike ni don me don shi to haka ake bin waliyin Allah ranar alkiyama ma tsira in ka bi na duniya ka tsira na lahira ma sai ka tsira waliyin duniya gaba ɗayansa in dai waliyi ne duk laifin da ya ma gwamnati ta yaye mishi ka taba jin an kama gwamna an sarka mai sarka yana bisa gwamnati an taba kama minista yana bisa kujera ko ordinary chairman ba a kama sai an sauke shi saboda yana kan kujeran wani saka na gwamnati ba ka taba shi kuma ba mai taba shi to haka waliyin Allah akwai wani wali da aka yi a alkiyama sai ga wasu mutane an sa musu sarka za a kai su wuta shi ko waliyin ya fito waje zai sha iska da ya gansu sai ce mala'iku ku zo kai ina za a ku wallahi za a kai mu wuta ne wuta e wuta e Allah ka yi haƙuri ka yaye musu ku sake su ku shiga aljanna shi kenan sai Allah ce na yaye ku bari su wuce aljanna saboda waliyin Allah ya yi magana to akwai waliyi kuma imani da wali ya zan wajibi dole ne in baka yi imani da wali ba imanin da kai da ba annabi babu shi babu shi ya lalace sai ka yi imani da wali saboda wa'iliyan nan ne ke zama kan kujeran annabta yanzu kai ina son tambaye ka yanzu kai ana magana shi wani arwoci sai an gaya maka shi waliyi ne kai ma ka san waliyi ne saurara ka ji shi shehu ɗawar bauchi nan da kake gani na bauchi alƙur'ani a kan shi yake baban shi ma alƙur'ani a kan shi yake maman shi ma alƙur'ani a kanta yake ƴaƴansa na ji da bakinsa ya ce ƴaƴansa tamanin da biyu ƴaƴansa eighty two amma daga cikinsu seventy two duk sun haɗa ce alƙur'ani a kai gidanku mutum nawa suka haɗa ce babanka izo ne haɗa ce mamanka nawa ta haɗa ce to in shi mutum ne kaman ka ya baka zama kaman shi ba in ƙwandari ne ya ka zama kamar shi ba kai ma yau in shi yau je ka hada shi alƙur'ani a kanka to ƴaƴan shi saba'in da biyu tamanin da biyu ya ci saba'in da biyu sun hada shi alƙur'ani to na bar maganar hadda ya za ka yi kai ka a yi tamanin da biyu ina ka gansu kai to mukamin shi na wali taka shi ake kira wali sannan da ka gan shi kai ka san lalle wannan na Allah ne domin yana zaune cikin mota karatu alkur'ani yake in zaune yake karatu alkur'ani yake in ya zauna an kewaye shi karatu ake yi in tasbih ne salati yake wa annabi haka kake to sai ka ce wai mutum ne kaman kowa kaman kowa kowa da wadawa wai nace kowa da wadawa shikenan kin Allah jili a bata muku rayuwanku kuma ku yadda yara ƙanana jahilai mutane ba addini suka sani ba mutane ba malamai bane dukkan su waye malami kullum yana faɗi waye malami cikin su a gaya min guda ɗaya bari magana na barku na barku na san su sun sani na san ba malami su ba sun san haka sun san na san ba malami don wallahi ƙarya suke to kuma na Niger na san manyan gaba ɗaya su ma sun sani to ai ka yi ki muke magana a to ai kowa sani ko mata da ke kuli ta ji shi saboda ba su da malamai shi yasa kuke gani kullum yanzu wanda suka kawo daga Kaduna yana can bola tsohon bola na yake tafsiri ya salam to kullum ya zauna yan bidi'a yan gargajiya yan bidi'a an sa kasadin gidan rediyo amma sun daina sawa yan to me bidi'a me gargajiya na yi bayanin gidan rediyo karatu na shekaran jiya menene gargajiya don an ce gargajiya ai sallah ma gargajiya ne ko ba gargajiya ba ne wai abin da ake nufi da gargajiya abin da ka iske gidanku ana yi jiya ka fara sallah gidanku babanka bai sallah o kakanka bai sallah to ashe ka ga gargajiya kenan sallan gidanku ai gargajiya ne don an dade ana yi wannan azumi jiya aka fara to shi ma ai gargajiya ne don mun gada ne ga iyayenmu ko to shi ne ake kira an gadi gargajiya yi wai duk abun da baya da kyau ne Allah ke hanawa na yi cikakken bayani a karatu na shekaran jiya manzon Allah sallama ya yi hijira ya zo Madina ya iske ana wasu abubuwa wasu ya tabbatar da su wasu kuma ya rusa ya ce baya da kyau hana kawo kisan Alif Salama ya zo Madina ya iske Larabawa suna barbaran dabino a ɗebo namijin dabino a buga ma macen dabino sai a ce a yi barbara to sai dabino ya ƴaƴa da yawa sai annabi ya ce kada wanda ya sake yin hakan shekaran dabino bai haihu ba sai aka yi yunwa a Madina ya aka yi aka ce to al'adan da muke ma dabino nan ka hana ya Rasulullahi sai ya ce a je a yi tun abin bai saba ma shari'a ba sai aka je ana yi annabi ne basu akan gargajiyansu ko da kashi a aiko annabawa a aiko annabi a makka idan suna bukin sallah larabawan saudi takobi suke bugawa shine jarumta don mayaka ne saudiya sai ai ta buga takobi ana rawa kuma har yanzu haka suke har gobe ana sallah ka jibi satellite za ka su suna buga takobi suna rawa musulunci bai hana su ba ba wai komi ne musulunci ya hana ba mara kyau ne musulunci ke hanawa mai kyau kuma sai musulunci ya bashi sanan wajibi ne in kana so ka tsira ranar kiyama sai ka samu wani bawan Allah wanda za ka rataye da shi don Allah ce fal yawma nunaji kullu unasin bi imanu ranar da zamu kira kowa da shugabansa kai wa za ka bi wa kake bi in ka ce ai ni annabi Muhammadu ne shugabana sai manzo Allah ce ana sayyidu waladi adama bila fara ni ne shugaban duk dan adam baki da ni ne shugabansa wai mai gidanka yanzu na gaba ban labarin tafiyar mu da sarki shi muka bi eh in ba shi muka bi abin zai yi ne kana gari in ba in ba mukamin shi ba damuwa ba muna cikin fasinja nan masu jiran ya wuce mu wuce ba kuma da muna ana turi mu ai amma kaga a mukamin sa sai muka zo muka wuce lahiya lan don mun biyo babban da gwamnati ke so haka rana alkiyama in kan rataye da babba wanda Allah ke so ba wanda zai tare ka ba wanda zai tare ka shi ma yana da garanti ya biyo mala'iku na maraba da shi kuma ana share masa hanya shi kuma inda suka biyo da shi haka za a share musu hanya shi kuma in ya kwaso tawagan shi zai je kai ma manzon Allah ne duk wanda ya dauko dukkan su bayin Allah nan dukkan su manzon Allah za su kai ma ai ba su da kowa ba an aiko su bane amma dukkan su jikokin manzon Allah ne to shi ko manzon Allah dama wa ma arsalnaka ne illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ga rasulullahi sai don ka zama rahama ga dukkan halitta to shi annabi shi ne rahama kowa shi annabi zai kai ma domin ka ji alkiyama baka ga annabi ba ka tabe kuma in baka samu wani jagora da zai jagorance ka zuwa wurin annabi ba ya za ka yi ka kai kanka wuri wani aiki kake da zai kai ka wuri sai ka samu wanda kan rataye da shi wanda ke tare da annabi ke kusa da annabi shi zai jagorance ka kai ka wajen annabi sahabbai sun zauna da manzo Allah sallama sun so manzo Allah su ma da baya waɗanda suka biyo baya suka zauna da su suka so su saboda son da suke wa annabi to haka abin ke tafiya wanda duk ya fi kai ka wanda ya fi kai ka wanda ya fi ka sai an gaya maka la ila lokacin da aka yi sojoji a kayama akwai wani soja ana kiransa min cocin falwaya irin wannan ga yanan na simintin nan ana mai hesabe hesabe ana kuwa haka zai daga shi sama sai an ce ya hisa sai ka daga ah to wai mamaki nike mutum guda na fai ke daga falwaya sama ba eh to in ma asiri ne kai ma samu asirin kai saboda haka waliyai gaskiya ne duk wanda ya ce muku babu wali ƙarya yake kuma ba malami bane mai rusa addini ne mai rusa musulunci ne akwai waliyai kuma gaskiya ne mamman bello dan shi usman bin forgiu wali ne shi ne farkon sarki musulmin da aka yi a sakkwato shi usman bin forgiu in ya zo masallaci da asuba sai ya ga sawun jariri kullum in ya zo masallaci sai ya ga sawun jariri sai ce ah ubangiji wannan sawun da nake gani na wani jariri ne ubangiji ka mai da shi cikin ƴaƴana sai aka bashi mamman bello ashe shine jaririn da yake gani ashe dama wali ne akwai wani makabarta a katsina akwai wasu waliyai guda biyu ana kiran guda dan marina ana kiran guda shi gudan waliyan guda biyu ne guda mahaifiyarsa ce ta rasu aka binne ta cikin kabari da aka binne ta cikin kabari ashe ta haihu cikin kabari ashe yaron waliyi ne sai yaron ya fara rarrahe sai ya yi rarrahe da daddare babu kowa sai ya fito ya yi yawo cikin makabarta sai ya rarrafe koma cikin kabarin maman shi in aka zo jana'iza sai aka sawun mai rarrahe jari'a wani ai jariri ne ke rarrahe haka yake yi to akwai wani bawan Allah yana da gona kusa da wurin to in ya yi rarrahe ya yi rarrahe sai ya zo wurin kukan gonan nan sai ya zo ya yi abubuwa sai ya koma kafin halin yaro sai ba Allah ne ce to wannan wannan wannan ya wannan wani jariri ne haka a cikin makabarta rannan sai aka ce a fake shi a ganshi a fake shi to sai aka fake shi ya yi rarrahe ya zo yana wasa kusa da bukka sai aka yi maza aka dace hanyar da zai biya koma kabari sai aka ɗauko shi sai aka kawo masa sarkin gari sai sarki ya rene shi sai girma sai zan babban waliyi to kai wannan san gama waliyi ne sai zan babban waliyi ya watsa addini ya watsa ilimi saboda haka waliyi gaskiya ne shau tijari na kuka ji ana faɗi gaskiya ne jikan annabi ne jikan annabi ne ba wasa ba ne da magana ta lalace tun ba yau ba abdulkadir jelani na kuke ji ana faɗi gaskiya ne yanzu haka in kaje sakkwato duk najeriya duk najeriya mu sakkwato ba daga mun hannu a musulunci kowa ya sani mu ma da har sarki musulmi saboda musulunci mu sannan duk najeriya inda ilimi ne na addini ba daga mu sakkwato ya tsa babu wannan gani kowa sun sakkwato da ilimin addini amma duk da haka in an yi sallan juma'a ko yau ko gobe in an ce salamu alaikum za ka ji an ce salati goma sha ɗaya kajirawa salati goma sha wai an ɗauka kowa ɗan ɗari kan kadiriya ne domin shehu usman bin fodiyo ya yi kadiriya to idan bin wali bai da kyau shehu usman zai biya alkadiri jelani to kai kan shehu usman sani addini ne Ah, jama'a kowa ya gyara kowa ya gyara kowa ya dawo kan hanya ya bi gaskiya ka bi bayan Allah da za su dora ka kan hanyar da za ka yi ta istighfari ka yi ta salati annabi ka yi ta laila kana ji za mu ji alkiyama za mu ji alkiyama ai yanzu muka ga magana yau tanaji ranar za a kira kowa da kowa idan an ce ina ahmadu tijani idan ya zo sai a ce ina magoya bayan ka masu istighfari masu salata rai masu la ilaha illallah yana juya sai ce ina husaini kanji ce ga mu shau sai mu sa gaba ah mun tafi kenan kai ko in an kira ina abdul qadir jelani ina magoya bayan ka sai sa gaba ina imamu shazili ina amadu rufa'i ina imamu gazali ina ibrahim al-hawasi ina aliyu dakaki duka haka zari kashi nan kowane wali kowane wali da tawagan shi su wuce aljanna to kai wa zaka bi na ce wa zaka bi babu aiko kasuwa ta wace a baka hiri kowa yi kokari ya samu wanda ya rataye da shi wanda zai ja hannunka ya sada ka da Allah الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه وسيله حكى الله شيء يا كوما سو ايماني ان جاء الله فا يا ايها الذين امنوا يا كوما سو ايماني اتقوا الله كجي tsoron Allah wabtagu ilai wasila ku nemi tsarin da za ku bi zuwa wurina ku nemi tsani in ji Allah shine lada ka samu tsarin da zaka hau ya kai ka wurin Allah to sai ka bi bayin Allah sai ka bi mutumin kirki sai ya sadaka da Allah ولقد جاءكم يوسف من قبل ببينات وما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لم يبعث الله من بعده رسولا كذلك ظلمه مسرف المرتاب Yusuf ya zo tun farko ya zo muku da hujjoji ba ku yi imani ba daga ƙarshe ma da shi annabi Yusuf ya zo ya rasu sai suka kowa suka ce ai lam ya asallahu min ba'da rasula ai Allah bai taɓa aiko wani mai wa'azi ba bayan aiko muku annabi Yusuf ba ku yi imani ba kuma ga annabi Musa ba ku yi imani ba kuma ku ce ba taɓa aiko wani mai wa'azi ba إن الله لا يهدي من هو مسرف مرتاب الله بي شريد من هو مسرف mutumin da ya zamanto kafiri ne matsaki ne mai yawan banna almurtabun mai yawan mai yawan ridda mai taurin kai kenan to Allah bai shirya da shi na gaya muku a karatu na shekaran jiya ubangiji yana na bawa istidraji abin da ake kira istidraji talala wai larabawan makka in aka kama tsuntsu sai a daura mai yagiya kafa sai a sake shi da dogon zare zare zai kai daga nan zuwa hanya sai a sake tsuntsun sai ya tashi ya yi ta tafiya sai aza ya gudu ne sai ya yi nisa sai a ja sai wa zanna Allah ya fura ya zaci cewa ya tsira kenan bai san cewa bai tsira ba sai a dawo da shi to haka Allah ke ma bawa Allah zai maka istidraji ne a nan duniya ya baka kai ta abun da kaga dama Allah ya kyale ka kaman ba a san an yi ka ba ai ta kara maka lafiya ai ta baka kuɗi ai ta baka wadata ai ta baka karfi kai ta abun da kaga dama rana guda sai a jawo ka sai a sa cikin kabari sai a rufe shi kenan duk mutanen da ke ganin ka da kai kake ganin su kowa bai saki ganin ka kai ba baka saki ganin kowa ba a rufe ka cikin rame ba to shi kenan sai ai ta maka abun da kaga dama duk irin azaban da kaga dama sai ai maka ba wanda ya sani duk wani wanda zai zai taimake ka bai je ba don mai iya zuwa wurin ɗin saboda haka ubangiji bai shirya da dukkan mutumin da mai yawan sabon Allah na ce in kana sabon Allah har ka shekarar sittin baka bari ba to baka iya bari to haka kai kokari ka bari tun da wuri baka san ranar zaka mutu ba mutuwa tana iya zo maka kowane lokaci kowane lokaci ba lokacin da ba a mutuwa kuma ba ta da ka'ida an sha cewa sai da sai sai da sai sai a ce ai ya mutu jiya da daddare kai akwai bawan Allah da ya sa hannu ya tsaye ko loman tuwo zai sa baki sai ya faɗi ya mutu da loma a hannu akwai bawan Allah da ya kabarta sallah Allah kamar ya faɗi ya mutu akwai bawan Allah da yana makewai yana bayan gari ya faɗi ya mutu akwai bawan Allah da ana cikin mota ana hira ana tafiya za a Kano sai aka ji ya shiru ashe ya mutu ba wai ta faɗi ba ta kuma kawai ana hira da shi sai ya shiru ashe ya mutu kenan kuma naga bawan Allah da ya hau keke ya faɗi ya mutu kuma naga bawan Allah da keke ya banke shi ya faɗi ya mutu ashe mutuwa ba da lokaci kowane lokaci ana iya mutuwa to saboda haka kowane lokaci ya kamata ɗan adam ya zamanta cikin shiri idan abun ya zo ya risko shi cewa ya riga ya shirya na'am
إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان لتيهم من كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل كلب متكبر جبير إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان لا كانوا كبيرا مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يتبع الله على كل قلب متكبر جبار إن الذين يجادلون في آيات الله وبنجي yake duk masu jayayya da ayoyin Allah da gairi sultanin babu hujjan komi annabi ya nuna mu'jiza kace baka yadda ba ko wali ya nuna karama kace baka yadda ba kaburan makatar inda Allah wa inda ladina amanu azaba ne mai girma kuma bala'i ne mai girma a wurin Allah da kuma wajen masu imani saboda haka kada ka kuskura bawon Allah a ce wannan bawon Allah ne ka ce ƙarya ne ai bai taɓa yiwuwa bai yiwuwa ya bai yiwuwa yana yiwuwa gare ka ne bai yiwuwa kai kake gani bai yiwuwa amma duk abin da bai yiwuwa wurin ka akwai wani bawon Allah da aka yi a ofa ana kiransa shi Jami'u Bulala babban mutum ne bawon Allah ne wali ne wai an taru ana gardaman cewa ai kafa hudu bai ciwa ga mutum guda ko kafa biyar da ya zo ya zauna sai ya ce ina kwandon kafan sai aka ce ga kwandon nan gaba daya sai ya ce a dama duk kafan sai aka dama kafa bahu basiya guda sai ya ce guda rike nan guda rike nan a kara mai gabaki yana so ya sha haka aka kara mai gabaki sai da shan ya gaba daya to kai kana yawa ne fa wannan ya zama karama karama ne ai ya nuna wurin kai tsaye wani taka kenan wudiri su ne ayoyin da ba a gardama su ne mu'ujizan da annabawa ke nunawa su ne mu'ujizan da manzo Allah ya dinga nuna manzo Allah sallama ya nuna mu'ujizan da duk annabin duniya bai taba nuna irin shi ba irin mu'ujizan da annabi bai nuna ba manzo Allah sallama ne yana bukaci da da itace irin wannan in ya zo ganyen zai kama ya jashi ya tsaya da shi kamar kaji akuya manzo Allah zai tsaya nan ya ce wani eh je ka kira ni itacen can ka ce ni ina kiransa ka kira ni wancan ice idan ka je ka ce ma itace nan ga annabi ce yana kiranka kana tsaye zaka ga icen na kokuwa sai ya cire kanshi da kanshi ya kawo kanshi wai asiri ne wannan ai mu'jiza kenan to wanda ya wannan sai ya gama shi annabi ne in dai ga arziki wata rana suna tare da ikirmata a cikin rahi bisa jirgin ruwa suna tafiya sai ikirmata dan abu jahali sai ya hangi wani dutse can karshen rahi can karshen ƙetaren ruwa sai ce ya rasulullahi in ƙara tabbatar da kai annabi ne ina so ka kira dutse can ga can katon nan ya zo na in tabbatar da kai annabi ne sai manzo Allah ya murmushi sai ce kai ina kiran shi ba iyaka take nan ba ka ce ina kira shi sai ya ce dutse manzo Allah na kira shi yake bada labari yace sai daga ta isa ruwa man asi ya ce ya ce ko ka minti ɗaya ga dutse ya zo gaban sai yana ce labbai ka ya rasulullahi na amsa kiran ka ya rasulullahi na amsa kiran ka ya rasulullahi sai ya kalli manzo Allah shi da kansa sai ya ce lalle ashhadu annaka rasulullahi na tabbatar da kai annabin Allah ne to ya rasulullahi ka ce ma dutse ya koma sai ce kai dai ka ce ya koma sai ce dutse manzo Allah ce ga kuma yace sai dutse ya juya kuma ya kiran ta kai ya kai inda yake mu'jiza ke da annabta wata rana yana tafiya tare da aqilu sai aqilun nan dan Abbas ne sai ce kishin ruwa ke ji sai manzo Allah ya tsaya ce ka je ga dutse kan ka ce na ce baka ruwa ka sha da yazo sai ce ya rasulullah ya ce ka bani ruwa in sha sai ya ji dutse na kuka dutse na kuka yana hargowa yaya ya ce ai ni nayi kuka saboda tsoron Allah har wanda ke gare ni ya tsiyaye sai zai gaya wa annabi magana kuna tare da shi kuna tafiya zaka ji ice na ce salamu alaikum ya rasulullahi zaka ji dutsi na ce salamu alaikum ya rasulullahi duk abin da ka sani duniya ba abin da bai ma annabi sallama ko miyan shi wata rana yana tafiya da sahabbansa sai ga kurciya papapapa sai ta zo ta sauka nan da ta kama shi sai ya tsaya sai ya juya sai ya ce masahaban nan wane ne ya kwashi 'ya'yan kurciyan nan sai wani ce ni ne rasu ce mai damar ta gata ta kawo ƙara wuri na mai damar ta ya'yan ta ma'ujisa na annabta kenan kurciya ce ta zo ta sauka a kafaɗa shi take gaya masa an kwashi 'ya'yansa to kai yanzu kana tafiya za ka gona kurciya ta sauka kanka boka ya sun samu sa'a Allah dole shi kuɗinka lafiya ce wai bari ba kwarke sa eh mala sannawa ya ce yana ban labari ya ce wata rana ya fito da safe yara sun dame shi da kuɗin kari shi ko bai da kokomo sai ya zo kofan gida sai ya zauna ya ce sai yana tunani to yanzu Allah ta ina wannan abun zai hito ne in samu ya ce to shi ga wata kaza tana da 'ya'ya nan kusa da shi tana kiyo ya ce sai ga wani bawan Allah ya zo yana wucewa ya ce biyar da ne ya ce ya kai kaza ya zo kusa da kazar nan sai kazar ta zabura da gudu sai ta sakwace shi saboda ya biyo kusa da 'ya'yanta bayan ya tafi sai da ce malam ce malam ba lafiya ni ne ne yace kaza ya sare ni malam yace ina lafiya ko kaza ta sare ka ai dole sai ayi roƙo Allah yace ran take sai ga kudi Allah ya kawo masa shi to to kaga shi annabi kurciya ce ta sauka a kafada shi amma da yake jama'a tu hazal kauli tadri muhammada komi da komi ya san waye annabi ba abun da bai san shi ba kuma ba abun da bai magana da shi abinda wata rana yana tafiya ka san yana tafiya da sahabbai wani bi sukan shiga gabansa ne suna clearing duk abun da ke hanya wani bi suna bayansa don ba a shiga gabansa da wala tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli amma suna tafiya da sahabbai sahabbai na gaban shi sai ga maciji kuma macijin kato kuma maciji ya tunkaro annabi kai tsaye sai sahabbai suka zare takobi ko rai ko mutuwa ka san kai Allah ya saka musu rabon da ake Allah ya saka musu lulluɓe ba su a sa'ida suna tare da manzo Allah sabai sai kowa zare ta koyi sai macijin macijin na tsaye ne tafi kasa macijin ya kosa a tsaye yake tafiya a tsaye yake tafiya da macijin ya zo kusa da su ya tabbatar da lallai babu sauki kowa zare ta koyi sai macijin ya kwanta kasa sai fara can cikin sa yana can ciki sai suka gane macijin ne yana so ya zo wurin annabi ne sai suka buɗe wa macijin hanya ɗan kaɗan amma fa kowa rike da takobin shi a game zai faru sai annabi ya tsaya sai maciji ya zo sai da ya zo wani annabi sai maciji ya mike tsaye sai maza Allah ya kara kunnen shi suna magana da maciji maciji na magana annabi na saurare da maciji ya gama magana da annabi sai ya koma ya kwanta ya ja jikin shi ya wuce maza Allah kenan ba abun da bai magana da maza Allah wata rana ya zo wani gona zai shiga gona sai aka ce kada ka shiga ya rasulullahi raƙumi ya haukace yana nena ta koran mutane raƙumin ba da kyau kada ka shiga kada ka shiga rasulullahi sai maza na shiga ko da raƙum ya gaji sai taso da gudu babba aka ce la'ila babu lafiya ga raƙumi na ko da yanzu sai faɗi gaban shi na salamu alaikum ya rasulullahi salamu alaikum ya rasulullahi salamu alaikum ya rasulullahi sai yana murmushi yana lafiya ce raƙumi ya kawo gaisuwa ne annabin ba abin da bai san shi ba babu abin da bai san shi ba komi da ka sani na duniya yana gaida manzo Allah kuma duk abin da ke duniya in ya ga manzo Allah yakan sunku ya gaida manzo Allah to wannan ita ke kira mu'jiza na annabta to banza Allah sallallahu ma sai an gaya maka shi ko shekarar jiya na yi bayanin shi abinda ko ganin shi kai ba sai an gaya maka shi annabi bane saboda komai na shi ba irin na kowa bane kallon shi kaɗai ma ya ishe ka abinda idan aka aike ka kaga mu da annabi ka fara kallon shi sai ka bance da an aike ka idan baka da lafiya in ka gan shi ka fara kallon shi wallahi sai ka mance da baka da lafiya idan kana jin yunwa idan ka ga mazala kana kallon mazala sai ka mance da kana jin yunwa sai dai in ya wuce tukunar sanan hankalinka ya dawo wai wata rana kun san shi aba huraira shi bai aure ba ya zauna duniya ya bar duniya bai aure ba abu guda yake da gidansa shine kyanwa musa akwai ran da yana wurin annabi sai aka ce a gidanka ya kama da wuta gobara ya ce babu komi musa ne na ɗauko ta to don gidan ya kone wani abu ne babu komi bane a wurin shi to rannan sai ya ce yana jin yunwa shi da kansa ke jin yunwa aba huraira to sai ya rasa yadda za a yi sai ya zo mararraban hanya sai ya zauna wai da niyan duk wanda Allah ya kawo shi ya taimaka mai da abinci ya ce yana zaune sai ga sai na abubakar sai ya tambayi abubakar wani aya da niyan abubakar ya kira shi ya taimake shi sai abubakar ya gaya masa ayan sai abubakar ya wuce ya ce yana zaune sai ga sai na umar da niyan ya umar ya taimake shi sai ya tambayi umaru aya sai umaru ya gaya masa ayan sai ya wuce to wa zai taimake ni yunwa nake ji ya ce yana nan sai ga manzala zuwa da zuwa manzala sai fara murmushi ya gane abin da ke damun sai na aba huraira to annabi alimun bi sirrin gaibi qabla qiyamihi annabi da ya san komai tun gabi ya faru da zuwa nan sai ce a ba hurairar zo mu je na dai san yunwa kake ji zo mu je ce wallahi rasulullah ita ko nake ji to da suka zo gidan shi annabin da manzo Allah ya shiga cikin gida sai ya ɗauko nono cikin ƙwarya sai ya mika ma Abu Huraira Abu Huraira ya karbi nono zai sha sai annabi ya ce kawo nono je masallaci duk wanda ka ganshi ka ce ina kiran shi Abu Huraira ce sai na fara tunani fa na san shi da kyauta awa awa ne kuma nonon gane ba yawa gare shi ba kada ya ce nonon gane za a zo a farma yace ko na je na ce annabi na kira sai na samu tun ɗari sai suka biyo ni ko da muka zo gidan annabi sallama sai hiddo nono sai mika ni yace in ba kowa ya sha kaga da shike jin yunwa kuma shi da na farko amma an ce ba kowa ya sha yace in na ba wannan ya sha ya gama ni gomin kwarya in leka in ba wannan ya sha in leka in ba wannan ah to bai leka ya kare ha yace su ɗarin nan sai da kowa ya sha nono nan da aka gama sai aka mika mai nono sai sai annabi ya ce sha a ba hurera yace da ya sha ya sha ya sha ya koshi sai ya ja ya kwarya ya futa sai annabi ya ce ƙara sha ya ce ya sha ya sha ya koshi sai ja ya kwaya huta a nan ya ce ƙara sha kai sai da ya gaya wa annabi su da babu wurin zuba ba sana abin da ke faruwa ya ce nonon bai ƙaru ba kuma nonon bai rage ba nonon na nan kamar da yake in ji mu'jiza na manzon Allah sana annabi ya karbi nonon ya kafa kai ya shanye in ba annabi duk duniya ba mu ya shanye nonon nan to kai mu'jiza ya fi nono cikin ƙwarya mutum ɗari su shashi kuma kowa ya sha ya koshi manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam yayin da na ba da wani kisa ba da
lokaci
masu bacci kuma ta
alhamdulillah Allah saka mana alkhairi mai tabbata farko yana cewa akramakallahu assalamu alaikum malam kayan da jini ya taba yana da tsarki ko kama na iya sallah da shi da sauran ibada
idan jinin bai wuce girman kwabo ba amma mutane ba san kwabo ba En, idan jinin girman shi da fadinsa bai wuce marfin wannan fanta ba fadin jinin bai fi karfin marfin wannan fanta ba to ana iya sallah da shi amma in ya fi shi ba a sallah da shi ya zana jisa
alhamdulillah Allah saka alkhairi ita mana gauna cewa karan Allah yaya ake yankan dabba na ga kaman in za a yanka rago akan daure kawafuna guda uku bar guda shi ma kaza haka ake masa ko dai akwai wani dabar da ake masa
shi ma kaza in kafa hudu ne haka za ake masa in dai kafan kaza hudu ne shi ma haka ake masa
alhamdulillah Allah saka alkhairi a kalam kallahu ina so ayi ma wasu a mai sunan shi a jakunan su wasu da suka zo wurin wa'azi sai ga suna hankali sai koma ga waya su whatsapp irin facebook kuma har su tashi wasu ba san kuma ake faɗawa hakan ya dace ko ya kamata masa to musu kai mai tafsiri ka zo kana wasu da facebook mai ka zo yi wanda ya zo wajen alkur'ani ai sai ya saurari magana Allah so ɗaya ne fa a shekara sai kuma yawancin rai baka sani ba ko za ka kai ba ko ba za ka kai ba ka sani ba to ya kamata ka maido hankalinka nan ka umfana da abin da za a faɗi in ka ji sai kai ma ka ji daɗi in ka je wallahi jiya malam ya wani tarihi kunji kunji abin da ya faɗi kai ma sai ka samu ladan isa da sako saboda haka kowa maido hankalinsa abin da ya kawo shi kada ka baro gidanka ka zo nan ka zauna kuma kana wasan yara ai an wuce wuri eh an wuce wurin kowa ya kokarin samu abin da ya rika kafin a gama umfanin sauraren karatun kenan na ji mallam ya faɗi magana kaza na rike magana sai ta umfani ka alkiyama na'am alhamdulillah Allah saka alkhairi a gata mala yana tambaya a kamar yana nufin cewa ya halba dutse to sai ya sami wani ba ya halba ba ya jefa ya jefa dutse ya jefa dutse sai ya halbi wani ko kuma sai ya sami wani to sai ya zama ajalinsa ta kuma na kashe mutum kenan sai ya tambaya to sun su ya kashe wai yana nufin gaban ba da niyya ba ne ya ji jifa wada ba ne sai ya sami ya same shi eh duk da haka an yi rashin ah, direba da zai banki ya kashe ai ba da niyya bane ai ya kashe mutum din kenan saboda haka sai ya azumi wata biyu jere da juna kwana 60 wata biyu jere da juna idan ya yi kwana 59 ya sha to duk ya lalace sai ya ƙara wani wata duk zai jere da juna na azumi akan kuskure din kuma yana kuskure ne alqur'ani ya ce wa mai qatul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannam wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa atallahu azaban nalima ubangiji ya ce duk wanda ya kashe musulmi da gangan da gangan ka kashe mu'mini Allah ya ce na tsine maka kuma na kushi da kai kuma in na saka wuta abada baka fita ai ba kashe mutum kashe mutum baya da kyau ai balle wai mutum ya masu kashe mutane wai saboda mulki wai don kana so ka zama shugaban kasa ko gwamna wai wai ai ta kashe mutane wai ba abin da ya dame ka wai kai rali ake sai ai ta kashe mutane yaya su ta lalacewa a basu wiwi a hada su da gadagi a basu a basu gariwo a basu adda suna ta kuwa ƴaƴan shi na kasa waje suna boko kuko kuna nan kun sha wiwi saboda ɗari biyar biyar kuna rali kuna ta kuwa ana buga adda a ƙasa ana ta tsalle wani ma nan zai faɗi ya mutu to me amfanin wannan rayuwa asharu nasa man zahabar dini ne duniya gari annabi ya ce mafi shari mutane wanda ya ɓata addini saboda wani ji daɗin duniya in ya ci zaɓe mai zai ƙulla maka haka kawai ka ɓata addini ka ɓata rayuwanka akan wani ƙato wani banza wanda ba kowa ba kowa kowa ba mai zai ƙulla maka ni in ni zai rali a yi zaɓe ha abada ba a yi wallahi yanzu samu lokacin da zan zai na kuwa in maka kuwa ka yi min mai matasa sai a yi hayan ku a baku wiwi ku sha sai a kawo ɗari biyar biyar ko dubu ɗaya ɗaya a baku sai ka ga mutum na ta kuwa wannan sai dai a mutu ka mutu dai shi yana ina sai dai ka mutu shi yana ina ɗan takaran kai ka ga ɗan takaran ne in ma yana nan yana cikin mota ya fito security na kewaye da shi kai ko kana can banza kana yawo da mashin wani ma in ya faɗi ya kakkare a kai shi asibiti an yi hasarar shi kenan kuma in ya ci ya wuce Abuja ko ya wuce Mina ya mance da kai har abada tsohinka su yi hasara kai ma kai hasara iyayenka su yi hasaranka tunda baka zuwa gona ba wani amfani da zaka yi musu kuma shi ba abin da zai kula min gidanku ai baka ka ga wala ka ka ga aikin banza irin yi ma dan siyasa wahala duk duniya ba taba aikin banza ba irin wannan ka san wani dan siyasa ka je kai mai wahala wani ma ranar zaɓe bai sallah yana layi wajen zaɓe to me kake mu zaɓe ka bar addinin ka saboda wani kato tambayan ka nike saboda wani kato zaka bar addinin ka je wajen zaɓen shi babu sallah ina ne Allah ya ce ka je kai zaɓe akwai aya ko hadisi da annabi ya ce ku yi zaɓe ne ba amerika ta kawo zaɓe a duniya ba kayan yahudawa ka sarta sallah a zafar wai wai in naje sallah ba zan samu jefa kuriya ba da ka jefa kuriya sai ne to je ka ka jefa kuriya kana son shi ko eh to ya ci ba mu bashi to me zai faru nawa aka ya ci ba bashi ba kada wanda ya ɓata rayuwarsa ya ɓata addininsa akan wani ku daina kada ku yadda ku yi shaye-shaye a baku shalasho a baku abubuwa na sha hankali ya bace suke sai su baku hankalin ku ya bace ku yi ta kuwa ku da tsalle dan haka aka gaya musu an ce siyasa ta fi sallah don siyasa fi sallah sai ka daina sallan ka kama siyasa mu je lahira akan ka zaka yi bayani matasa da ku nike ana yaudaran ku wallahi ni abun da nike so ku yi ni abu guda ne duk dan takarar da ya zo ya ce a je rali ku ce ya kawo dan shi mun yadda a rali amma zo mana da ɗanka mu je mu yi ralin tare da shi bai yadda kowa ya shi bai yadda a ƴaƴansu na can suna shan AC kuka kuna nan kuna shan rana kuna kuwa sai wane sai wane sai wane ku yi ta kuwa wani ma ya kushi wani ma ka zagi ɗansa ya san jiya ke kaman ka zagi uban shi ban za aikin wofi to yayi maka me yanzu duk wanda aka zaga aka zaba bargu a faɗa wanda ke da amfani ka je tuna kana iya yi ni dai ban yi amma kai tuna kana iya yi je kai amma lokacin sallah yi ka je kai sallah kada ka yadda ka ɓata addini ka saboda wani ƙato babu da zai kulla maka a nan garin an sha zuwa a yi kamfe in sun ci sun gama suna ina kowane gari suna ina nan gidan mun sha shiga da shi namina nan yake zuwa iske shi namina yana takara nan cikin gidan nan yanzu sauran shigo gidan nan ya bambance da gidan saboda haka matasa kowa ya kiyaye zaɓe na nan zuwa makar ku ɓata rayuwanku hatta shugaban ƙasar ma ɗansa ko guda bai zuwa wurin zaɓe dan sama zuwa wurin zabe ne karewa fa ya kafa aka ce an ba da sati ɗaya ya yi tafiya ko kuma likitocin su shiga uku kuma sati ɗaya fara tafiya kai ko je ka kare ka yau tafiya sati ɗaya ko shekara mai tafiya don sai an kai shi nan ga da ori
Allah sa ka baka yi to mana gaba cewa akram Allah ni ke da arziki abokina ke da arziki yana taimaka mini a unguwa ni ma sai na samu to mafi yawancin unguwa mafi yawancin masu masu arziki ne to muna iya muna iya ɗaukan taimako mu kai mu kai ma gaba mu kai gaba ko dai za mu taimaki junan mu ne a a su tuna kowa na da arziki sai a taimaka mu irin su ma ba su da amma don ka ɗauki kuɗi ka ba mai kuɗi ne kai ai wannan baka yi don Allah ba kai na don shi ma ya saka maka eh wai wani layya na ga ana yi in aka yi layya sai aka yanka naman sai a je sai ake to ku tsaya ku duba gidan da aka aiko mu ma mu aika musu bai na magana gidan nan ba aiko ba fa su ba su yi ba ba su da abin yi to su ba aika musu don haka tun na kana da arziki unguwa suna da arziki to ka ɗauki arzikin ka kai wurin wa'anda ba su da sai a yi don Allah amma an ce a ba masu arziki arziki ba don Allah bane wannan ka yi don neman suna ne don akwai kyautar da ake don neman suna yi ma Allah yana da wahala yana da wahala yi ma Allah na'am Alhamdu Allah saka alkhairi. Ita ma gana cewa karamkan lahu ina sayi ragon layya kamar wata biyar haka ina kiwonsa. To sai muka shaku da shi sosai da sauran yaran gidan.
ciwa
So da lokacin layyayi to sai mutanen gidan son da yaran da mata suna ta kuka. To ya kamata in yanka shi ko ya kamata? Suna ta suna ta kuka.
suna ta kuka kada yanka Eh, saboda sun saba da shi.
a to a ban musu abin su ba su za a yanka ba ba su za a yanka ba ko kuma suna kuka kada a yanka sai ya bashi nan in yana da kuɗi ya je sai wani ya yanka in ko bai da kuɗi to ya yanke abin shi
Allah saka alkhairi.
tunda dai ko shekara nawa aka yi da yanke shi za a yi
Ban taɓa gana cewa malam menene hukuncin uba- uban da bai damu da ci da sha da sutura- da sutura ba da ilmantarwa ba haka kawai ba yaran da ya watsi.
in dai ba ya da ne wannan uzuri ne don wani ba ya da in ko yana da yaƙi ne to wannan ya zamanto irin waɗanda za a musu hisabi da iyayen su ranar tashiyar kiyama saboda Allah ya ce hakkin ɗa yana kan uba a nasu ya ce in ka aishi ɗa ka sa mai kyakkyawan suna bayan kwana bakwai a yi mai aski ka yi sadaka da kuɗi yawan gashi nan in ya fara wayo a nasu ya ce ka karanta da shi alƙur'ani ka koya masa sallah yana da shekara bakwai in ya shekara goma in bai sallah ba a nan ya ce ka buge shi in ya isa aure ka yi mai aure hakkin ka da shi kenan to saboda haka kuma shi yana da halin da zai ma 'ya'yan sutura kuma bai yi ba yana da halin da zai kula da 'ya'yan bai yi ba to shikenan ya wa- ya ya watsar da maganar manzo Allah kaga sai ya musu hisabi ranar tashi alkiyama da shi da 'ya'yan tunna kullukum ra'un wa kullu ra'un mas'ul an ra'iyati Allah ce duka an ba kowa kiyo ne kuma kowa za a tambaye shi ranar kiyama akan abin da aka ba shi kiyo in kai kiyo kamar da Allah ya ce ka tsira na yi karatu shekaran jiya adalci shi zai kwance kowane mai mulki kai ma a gidanka ai mai mulki ne adalci shi zai kwance ka in ka cuci iyalan ranar kiyama a sa su aljanna a sa ka wuta
To, Alhamdulillah Allah ya saka alkhairi. Wannan tambaya kamar an taɓa an na yi bayaninsa amma dai zan zan karanta. Babu wata mafarki ne cikin azumi. Mutum ya mafarki cikin azumi kuma ya mafarkin saduwa da mace cikin azumi ko ya azumin sai kina ga an an taɓa shi ne na ce ko da ya yi maniyi ne in ya ta sai ya wanka ya sallah azumin shi bai lalace maliki bai bata azumi maliki bai bata azumi alhamdulillah Allah saka alkhairi shi wannan na gaba da na gaba da cewa ni ne ake bi ake bi na sallah azhar da la'asar to sai na sallah azhar sallah asar ina batun sallah la'asar kenan sai na gana jana'iza wani babban masoyi na ina iya zuwa jana'izan ko dai sai na yi sallah ya bar sallah ya je jana'izan in ya je mutu wurin sallah jana'izan shi ya bar sallah ya je wurin jana'izan shi ma ya mutu ba an yi ba iyaka yi bawan Allah na kwanciya asibiti sai wani ya zo gaishe shi da ya zo sai tsaya kan gado a ya jiki sai ce yana kwance ce jiki ya yi dama wallahi jiki ya yi dama ya da ya tashi zaune ya bashi hannu na tsaye sai ya faɗi ya mutu shi kuma sai mike an ɗauki gawa za a je jana'iza a sakkwato irin yadda ake tafiyan nan wani ya gaji wani ya kama masa sai wani ya ce na gaji da wala dan kama mai sai wani ya ce gudu nan ko da ya kama mai sai ya faɗi shi sai ya mutu wuri karan da aka auna wani shi aka auna shi kabari guda aka yi musu ga wannan ga wannan don haka ya za ka bar sallar asar ka je wurin jana'iza in ka je wurin jana'izan ka mutu cewa sallaha gara ya tsaya ya yi sallah sai ya ma dan uwan nashi addu'a sai ya je wajen jana'iza ya fi kyau alhamdulillah Allah saka alkhairi don sallah wajibi ne jana'iza ko mustahabi ne farul kifaya ne idan wani ya ji yanzu nan kamar da muke nan sai aka biyo da gawa za a je jana'iza mutum biyu in sun bi gawan duk sun dauke muna nan ba sai mun je mu duka ba biyu sun dauke muna kawai to sallah fa akwai wanda zai sallar azhar ne dauke mu kowa to ban sani ba su sarkin gida da yake manya ne
da alhamdulillah da mana gana cewa malam wai annabi ya taba sallama da wani hannu da hannu a'a manzo Allah ko shi ke sallama da sahabbansa ko salamu alaikum yana ba su hannu kuma ana ba shi hannu ai mata ne bai ba hannu bai kan bai taba ba mace hannu ba amma yana ba maza hannu dare yayi da mun yi kissa abin da yasa bai bai kan ba mata hannu amma yana ba maza hannu salamu alaikum ayin musafa yake da kowa
alhamdulillah to kana kana cewa wai ya halatta mutum ya ajiye madubi a gida ko kuma hoto haka wasu suna cewa wai kaman gunki ne
a'a hoto wanda ke da inuwa shi ake kira gunki ba hoto na likawa a bango ba hoton da aka lika a bango ai bai da inuwa amma wanda ke da inuwa shi ake kira gunki shi ko maganar madubi Abdullah bin Abbasin ya yi mahalkin manzo Allah bayan manzo Allah ya bar duniya sai ya yi mahalkin manzo Allah sai gari ya waye sai ya je yana gaya ma Hafsa mata annabi ya ce wallahi jiya na yi malki da annabi ta yi malki annabi ya ce sai ta ce bari in ɗauko maka madubin annabi ka duba huskanka ko da ta ɗauko madubin annabi yana duba sai ga manzo Allah cikin madubi to da gashi kaga annabi mana da madubi
alhamdulillah Allah saka alkhairi a wannan na ga an yi bayani shi ma wannan na batun wankan janaba amma na yi bayani cikakken bayani to ga za mu tattare shi eh tambaya na gaba na cewa wallah ni ne nake alwala sai na manta da shafan da shafan kai har na gama sallah sai bayan na tuna to ya sallah na yake sai ya zo ya shafi kai ya koma ya sallah domin shafan kai farilla ne fa musu hudur ufikum sai ya dawo ya shahi kan sai ya koma ya sallah
alhamdulillah Allah saka alkhairi akan wallah ni ne muna yi azumi amma ban ban yi sallan ashan ba tun farko har zuwa karshe ya azumi na yi ya eh in dai yayi isha'i shi sallar ashar nafila ne amma an sallah cewa man kama ramalana iktisaban ghufran lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhara annabi ya ce duk wanda ya sallan asham saboda Allah to an gafarta mai laifinsa wanda ya daba wanda zai saboda haka sallan asham yana da falala ne yawa ana gafarta ma bawa dukkan zunubinsa amma idan bai yi ba azuminsa yayi kuma bai da laifi amma fa sallar isha'i kan wajibi ne
alhamdulillah Allah saka alkhairi a karfallahu ni ne aka ba dukiyar marayu uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya da babansa amma ne talaka ne ban da ban da ƙarfi Allah da ikonsa sai na amfani da dukiyar to da ya girma sai na je na gaya masa cewa yafe min sai ce shi ya yafe ko ya hukunci yake bai yahu ba ubangiji ya ce inal ladina yakuluna amwalal yatamin zulman inma yakuluna fi buɗin nar wa sismina duk wanda ya ci dukiyar marayu bisa ga zalunci Allah ya ce ya ci garwashin wuta ya ɗauki garwashin wuta ya ta haɗewa har ya cika cikin shi kuma da sannu zai shiga wutan jahannama da kanshi saboda ba a cin dukiyar marayu wai maganar ya yahe ma ba yahe ba ya zai rishi ayan hujja ne aje masa dukiyar sa har ya girma kawai tun da yaro karami ne ba a cin dukiyar maraya ya yahe ai ba san abin da kai tun kuma uban shi na dole ya yahe ya zai ce zai ce ba yahe ma uban bane karshen shi ma hannunsa ya tashi in an in maraya kana wa da kane da mutum ya rasu ya ba 'ya'yansa to ɗayan biyu ne in kana iya ciyar da yaron ka ci da su in ba ka iya ciyar da su a cikin dukiyansu a kasa kashi uku a bada kashi guda shine su ne a rinka ci da su a ciki in an ga dukiyan zai lalace sai a rinka sana'a da dukiyan a juya dukiyan amma kan kuskura dukiyan ne ya halaka sai ka shiga wuta ban gai wai kai kare uban su gado bala'i ne ba abin da ke saurin sa mutum wuta irin gado kiyayi gado gado baya da kyau kada ka kuskura ko da naira ɗaya ka ci na gado sai ka shiga wuta sai ka gama ibadar ka je lahira ba ka wuta gado bala'i ne da ka ci dukiyan gado na maraya gara ka zauna kai ta ɗiban garwashi kana haɗewa haka cika cikin ka ya fi sauki da ka ci dukiyan maraya ko da naira ɗari ne ba a ci
alhamdulillah ina ga za mu san haka saboda saboda tambayoyin da yawa sai gobe sai mu ah, ci gaba amma za mu tambaya ta ƙarshe wannan na tambaya cewa kan Allah ni ne na ga yarinya amma musulma bace kaman kristan ce ce zan aura mun tace duk duniya ba wanda ke so kama na cikin ta aure ta musulunta to su masa iyaye na suka ce ba su yadda aure ta ba saboda mai kabila ce to aka wanda ina iya barin maganar sun aure ta saboda musulunci da ta za za za ta shiga ko dai in bi maganar iyaye na
ito sai na umar yana da ɗa ana kiransa abdullahi bin umar to abdullahi bin umar yana da mata kuma yan- yana so matan amma sai na umar bai so matan sai shi abdullahi bin umar ya ce ga manzo Allah ya rasulullahi ina so mata na amma baba na sai na umar bai so sai ce to ka sake ta tuna baban ka bai son ta to tunda iyayen ba su son ta to da zai hakuri da yafi amma shi kuma in ya aure ta ta musulunta yayi jihadi annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa ka shiryar da mutum guda akan musulunci ya musulunta yafi duniya da abin da ke cikin duniya to saboda haka in yayi wannan abin yayi jihadi amma kuma tunda uwayen ba su son ta shi kuma dole ya bi umarnin uwayensa ya yi kokari ya lana shi uwayen har su yadda su kuma uwayen ya kamata su yadda saboda a taimaka mata a mai da ita musulma maganan kabilanci a aure bai taso ba ai babu maganan kabilanci a aure shi musulunci ya yarda ka auri kowane kabila in dai za ka yi musulunta to kabila musuluncin da ya yarda ma ka auri kirista in gari yawa ta je coci kai ka je masallaci shari'a musulunci ya yarda ta je coci kai ko ka je masallaci amma da sharadi ba za ta zagi annabi ba da sharadi ba za ta zagi addinin ka ba ana sa ran wai kaɗan kaɗan za ka musuluntar da ita ta musulunta balle wadda ta ce za ta musulunta yana da kyau iyayen su yi haƙuri su bari a yi auren don a taimaka musu a musuluncin ne na sallar da za a yau lafiyar zama lafiya Allah ba mu lafiyar zama lafiya Allah ba mu lafiyar zama lafiya Allah zauna da kasar mu lafiya Allah zauna da gari mu lafiya Allah ni'imta mu Allah wadata mu Allah azurta mu Allah kare mu Allah kiyaye mu Allah tsare mu masu shari Allah ya kare mu mun ga sadakar tabarni waɗanda suka kawo tabarnin nan sadaka Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya musu arziki mai yawa Allah ya raya musu zuri'an su Allah ya sa mu ci ufani ƴaƴan su Allah ya kare su daga bala'i Allah ya kiyaye su daga musiba Allah ya tsantsai ya kare su daga tsautsayi da hasara waɗanda suka sadakar tabarnin nan Allah ya raba su da mugun ji Allah ya raba su da mugun gani Allah ya kare su daga mugun kadara na roki Allah ya ba su arziki mai yawa kuma na roki Allah ya zama da su lafiya kuma na roki Allah ya kare su daga dukkan fitina sannan na roki Allah ya saka da alheri kuma Allah ya gafarta musu ya gafarta ma iyansu da kakanninsu Allah biya bukatun su kanan da manya da masu sadakan tabarmi da masu sadakan buta Allah ya ba mu lafiya Allah ya gafarta mu Allah ya gafarta mu iyamu da kakanninmu muna addu'a Allah ya gafarta mu tsohon ciyaman din mu limamin koro Alhaji Mahmuda Allah jikansa Allah ya masa rahama Allah ya sa ya huta kun san duk shekara tare da shi muke Allah ya karbi rayuwarsa Allah ka kare Allah ka jikansa Allah ka sa ya huta alfarma manzo Allah Allah haskaka kabarinsa muna ba ciya fi din wannan yanzu addu'a Alhaji Usman ga nan zaune tare da mu Allah ya saka mu da alkhairi Allah ya kiyaye shi Allah ya tsare shi Allah ya masa katangan karfi Allah ya gina arzikin sa muna roƙon Allah Allah ya gina mana arzikin sa muna mai martaba sarkin bargu addu'a Faris Sani Allah ya kare shi Allah ya kiyaye shi Allah ya tsare shi Allah ya kare mishi masarautansa Allah ya kare mishi kasarsa baki daya kuma Allah ya kiyaye masa mulkin sa Allah ya zama da kasarsa lafiya muna mai martaba sarkin bargu marigayi addu'a halin ɗan turo Allah ji kansa Allah sa ya huta Allah ya gafarta masa abin da ke tsakaninsa da bayi Allah biya masa abin da ke tsakaninsa da Allah Allah ya gafarta masa Allah ka yaye masa ka ba su gida aljanna wanda ya fi gidansa duk wanda ya mana hidima a cikin wannan tafsiri naira ɗaya ne naira biyu ne Allah ya saka ma kowa da alkhairi duk wanda ya mana hidima duk da ruwan sha ne Allah ya saka ma kowa da alkhairi Allah duk wanda ke nan yana da bukata Allah ka biya bukatun sa alfarma manzo Allah Allah kowa na da bukata Allah ka biya bukatun Allah marasa lafiya Allah ka ba su lafiya Allah duk wanda ke nan wurin nan bai da lafiya Allah na roƙe ka don darajar wannan dare Allah ka ba kowa lafiya Allah wayanda ke gidaje ba su lafiya Allah ka ba su lafiya wayanda ke asibiti ma Allah ka ba su lafiya muna tare da uban doma kullum bai da lafiya Allah ya bashi lafiya wayanda da muke tare da su masu mulki Allah ya kama musu Allah ya kare musu Allah fama manzo Allah muna addu'a Allah ka san bukatun mu na koyi da na bayyana Allah ka biya bukatun kowa da kowa Allah ka biya bukatun mu duk abin da muke so Allah ka yi muna mata ina muku addu'a kuna da kokari hidiman sahur da bude baki Allah ya saka muku da alheri Allah ya raya muku ‘ya'yanku Allah sa ku ci arzikinsu, sannan Allah ya ba ku arziki mai yawa, kuma Allah ya ɗora ku a kan mazanku bandani. Bismillah rahman rahim alhamdulillah rabbil alamin arrahman rahim malik yawm din ya kana wa ya kana sana sana mustaqim lan nabiyina lam ta'alayhim ghayr maghdubi alayhim wa rasalin alim اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما قلت والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جماعه منا شي gaba da roƙon